الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a biyu ga wannan wata na al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 442 wanda ya dace da 21 ga watan takwas shekara ta 2020 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka ta tahiru li'tiqad an ajran al-ilhad na imam sanani rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata wancan mun fara a cikin al-aslul khamis sai lokaci ya mana halinsa kina a yau za mu ɗauko daga al-aslul khamis sai mu ci gaba ya zuwa inda Allah يسا زام داكتا إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الخامس ما لن ألا يجيك أنشد رحمة يتي أصلي نبير daga cikin asallan da ke zamantowa wajibi akan kowane musulmi ya san su innal ibadata aqsa babil khudu'i wat tadhallul lalle ita bauta ita ce makura a babin risina Allah da ƙasƙantar da kai a gabansa walam tusta'mal illa fil khudu'i lillah shi yasa ba a yi amfani da lafazin bauta ba ko ibada sai dai don ƙasƙantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki da risina masa li'annahu muli a'zamin ni'am saboda Allah maɗaukakin sarki shi ne ya bayar da mafi girman ni'imomi babu wata ni'ima daga cikin ni'imomi manya-manya da ƙanana faci sai dai Allah maɗaukakin sarki shi ba da wannan ni'imomin shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nas اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يا متاني كتنا نئمة الله دي أكنكم shin akwai wani mahalicci da ke arzita ku daga sama zuwa ƙasa a ga babu ku shakka babu arzita bayu da Allah ke yi daga sama zuwa ƙasa babban ni'ima ce a gare su ya sabkar musu da ruwan sama daga sama wannan ruwan su zo su daki ƙasa su fitar musu da nau'i na abinci kala-kala da za su rayu a kai da su da sauran dabbobin da ke rayuwa a doron ƙasa shi yasa Allah madaukakin sarki a wani wurin yake cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah a wani wurin yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma atakum min wa atakum min kulli shay wa atakum min kulli wa atakum min kulli ma sa'altumu wannan kaga ni'imomi ne da Allah ke bayyana mana da yayi akan mu kala kala kuma daban-daban simala ce wa kana lidhalika haqiqan bi aqsa ghayati al-khudu kama fil kashaf sai kasance Allah shi ne mafi dacewa da abauta masa da mafi makurar bauta da kaskanta kai a gare shi da rasana mashi subhanahu wa ta'ala kama fil kashaf kama yadda ya zo a cikin littafin nan na al-kashaf na imam zamakhshari kenan wanda littafi ne na tafsiri wancan satin mun yi bayani kaɗan game da shi kalkashin fada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in malace thumma inna رأس العبادة وأساسها التوحيد sannan kusan kan bauta gaba ɗaya da kuma tushen bauta asaskin shi shine at-tauhid ta Allah maɗaukakin sarki التوحيد لله الذي تفيده كلمته وند كلمة توحيد تكي فائدا تردهك التي إليها دعت جميع الرسل وند قبادة منزلني أكم ونن كلمة نسك كرا متانس تجي كلمة لا إله إلا الله ما لتي وهي قول لا إله إلا الله وند إتتي فتتي لا إله إلا الله والمراد اعتق والمراد اعتقاد معناها والمراد اعتقاد معناها أبنه قدر شيم أنا ونن كلمة لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها da aiki da abin da la ilaha illallah ta kumsa la mujarradu qawliha bil lisan ba wai kawai fadarta da halshe ba yanan ka faɗi la ilaha illallah ka ƙudirce ma'anarta wanda ma'anarta shine la ma'buda bi haqqin illallah babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah yana nuna kenan ko da an bauta ma wani wanda ba Allah ba wannan da aka bauta ma bai cancanci bauta ba Allah shine ya cancanci bauta sannan ka yi aiki da abin da la ilaha illallah ta kumsa kare ya zamanto kana faɗan la ilaha illallah a lokaci guda kana warware ta mala ce wa ma'anaha ma'anar la ilaha illallah ifradullahi bil ibada shine kadaita Allah da bauta wal ilahiyya da allantaka wan nafyu wal bara'atu min kulli ma'budun siwa wan nafyu da korewa wal bara'atu da barranta min kulli ma'budun ma'budin siwa daga dukkan wani abun bauta ma'budin dunahu daga dukkanin abun bauta wanda ba Allah ba ina kaga shine ma'anar la ilaha illallah na farko ta Allah da bauta ta Allah da allantaka ba shi abokin tarayya a haka sannan ka kore dukkanin nau'in bauta zuwa ga wani Allah ka barranta daga dukkan wani abun bauta da aka bauta ma wanda ba Allah ba ina fata mun gani وقد علم الكفار هذا المعنى malaci hakikan kafarai sun san ma'anar la ilaha illallah sun san da cewa la ilaha illallah kadai ta Allah ne shi kadai da bauta da nisanta duk wani abin da ake bauta ma koma bayan Allah li'annahum ahlul ahlul lisan al-arab saboda su larabawa su ne ma'abuta halshen larabci faqalu shi yasa suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida shin yanzu za a mai da alloli duka a matukar abun bauta guda Allah guda inna hadha la shay'un ujab lalle wannan babban abun mamaki ne kaga a fadar su haka yana nuna sun fahimci me ake ce ma la ilaha illallah wannan mushrikan farko kenan sun san da cewa idan ka ce la ilaha illallah to dukkan allolin da suke bauta ma kuma bayan Allah za su watsi da su su yi wurgi da su su ki bautan su su bauta ma Allah shi kadai shi yasa suka ce mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kira su zuwa ga kalimatu tauhid zuwa ga la ilaha illallah da suka fahimci ma'anarta sai suka ce mu annabi aj'ala al-alihata ilahan wahida yanzu za a sa allolin nan gaba ɗaya da muke bautar su da mu da kakanninmu da iyayenmu a matsayin Allah guda ɗaya a daina bautan su suka ce inna hadha la shay'un ujab lalle hakan abu ne abun mamaki ne babba yana daga cikin manyan abun mamaki kaga sun fahimci menene la ilaha illallah so da idan ka fahimce ta to zaka wurgi da duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba ka bauta ma Allah shi kadai malai ce faslun idza arafta hadhihi al-usul idan ka san waɗannan asillai fa'alam to ka sani أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا للي ألا مدوككين سركي يا سن يبوتا زوا غريشي نوئكا دبن دبن اعتقادية نوئي نفرق إبادة تقدر زوتي وهي أساسها wanda ita ce foundation na ibada gaba ɗaya ita ce tushe ita ce asali yadda kasan jijiyoyin shibka su ne asalin shibka da suke rike ta sannan rassa su hauhawu akan bishiya to haka ƙudurin tauhidi yake da ƙudurin kaɗai ta Allah duk wani abin da za ka ɗora to ya kasance bisa ga kyakkyawan wannan asalin ka dora shi kana da kyakkyawan tauhidi kana da kyakkyawan kudirin da ba gurbatacce ba to idan ya kasance kana da kyakkyawan kudiri to duk abin da ya hau sama zai hau da kyau kuma ya kasance karbabbi a wurin Allah amma idan kana da mummunan kudiri kana da lalacaccen tauhidi to duk abin da ka dora a kai wannan abin ba zai zamantowa ba karbabbi a wurin Allah madaukakin sarki shi yasa da za a samu ayyuka masu yawa nau'i daban-daban ayyukansu su kasance daban-daban kuma mutum ya iya kokarin shi ya zuba juhudin shi wurin bautan Allah sai ya kasance ya gina wannan bautan akan mummuna aqida to wannan bautar ba za ta amfani shi ba za ta masa amfanin komi ba gobe kiyam shi yasa Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min wanda yake karba mu ayyuka su ne wanda suka aikata aiki nagari mazansu ko matansu alhalin suna masu imani kaga duk wanda ya aikin alkhairi komin yawan shi komin kalan shi duk kokarin da ya zuba wurin aikata wannan aiki idan ya kasance bai yi imani da Allah ba ko kuma yana da mummuna aqida mummunan imani game da ubangiji wannan aikin ba a karba shi sharadin a karba aiki imani da kyakkyawan kuduri game da Allah maɗaukakin sarki shi yasa a wani wurin Allah ke cewa wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min duk wanda ya nufaci lahira da aikansa ya tashi yayi kokari domin lahira domin ya samu alkhairi da sharadin wa huwa mu'min alhalin yana mai imani yana a karba ayyukanka su zamanto abin kirgawa a wurin Allah sharaɗin haka ya kasance kana da kyakkyawan imani da kyakkyawan ƙudiri tsakankaninka da Ubangiji. a wani wurin Allah ke cewa ma mana'ahum an tuqbalu an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah babu abin da ya hana a karbi ciyarwa da sadakokin kafirai sai dai kawai sun kafarce ma Allah da manzon shi kaga duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce ma manzan Allah to ko yayi aikin alkhairi Allah ba zai karba aikin shi kenan kaga irin juhudin da kafirai ke yi a yau a duniya ciyar da mata ciyar da yara su yi kungiya mai kula da haƙƙin kaza suna zuba dukiya a ƙasashe daban-daban ta fuskar lahiya ta fuskar dukiya ta fuskar ciyarwa wannan aikin da suka yi Allah ba zai ba su lada ko ɗai akai me yasa ba za a ba su lada ba ba sun imani da Allah ba ba sun imani da manzon Allah kenan sun yi aikin banza duk wahalhalin da suka sha a nan duniya ba su da lada ko guda auren Allah Allah ba zai karbi sadaka ba ko aikin alkhairi ta hanyar mutanen da yake kafiri ne ko mushrike kenan dole mutum ya gyara aqidar shi ya kyautata kudirin shi tsakankanin shi da ubangiji dan ayyukan shi su samu su zamanto abin karbuwa a wurin Allah madaukakin sarki مالت وذلك أن يعتقد أنه الرب ككاوان قدري كما شيني كقدر تشوى للي ألا شيني الرب مهلكين كومي مملكين كومي mai tarbiyyantar da komai kuma shi ke sarrafa komai da komai alwahidul ahad madayanci ɗaya ɗaya Allah maɗaukakin sarki ka ƙudurta a zuciyarka cewa Allah shi kaɗai ne allazi lahu al-khalqu wal amr wanda shike da halittu gaba daya kuma al'amari ga hannun shi yake shi kadai wa bi yadihi an-naf'u wad-dur a hannun sai amfani da cutarwa take ba mai amfanarwa sai Allah ba mai cutarwa sai Allah wa annahu allazi la sharika lah kuma ka kudurta cewa lalle Allah ba shi abokin tarayya wala yashfa'u indahu ahadun illa bi idni babu wani wanda zai ceto a wurin shi sai da izinin shi na fatan mun gani kaga a takaice ya baka abin da ake nufi da kyakkyawan kudiri a cikin wannan kalmomin takaitattu na farko ka yi imani ka kudirta cewa lalle Allah shine ubangijin kowa ubangijin bayu gaba daya shi ke halitta shi ya samar da halittu daga babu shi ke arzuta su shi ke kashewa shi ke rayawa babu wani abin da idanka zai gani duk girman shi ko kankancin shi sai dai face Allah ya halicce shi ya samar da shi bayan haka ka kudurta cewa Allah nan shi kadai yake a zatin shi ba shi abokin tarayya shi kadai yake a ayyukan shi ba shi abokin tarayya shi kadai ake bauta ma banda shi ba a bauta ma kowa sannan ka yarda kana mai kudirin cewa halittu nashi ne kuma al'amari nashi ba wani abin da zai faru a doron ƙasa ko sararin samaniya duk ƙanƙancin shi ko girman shi sai in Allah ya so faruwarsa sannan ya faru babu wani abin da zai ɓoyi ƙarƙashin ilimin Allah Allah ya san komai ya san duk abin da zai faru ya san wanda zai bai faru ba ma ya san wanda da zai faru ƙaƙa za ya faruwa kana mai kudurta girman Allah cikin kenan wannan takaitaccen kudiri kyakkyawa game da ubangiji madaukakin sarki kuma kana mai kudirin cewa duk wani amfani da ka gani Allah shi ke amfanarwa amma wani amfani ya same ka sai dai wani ko wani abu ya zamanto sababin da Allah ya sa shine sababin da zaka samu amfani amma Allah shine mai amfanarwa sannan kuma Allah shine mai cutarwa shi yasa Allah idan ya so ya amfanar da kai babu wanda ya iya hana wannan amfanin ya cin maka haka idan ya so ya cutar da kai babu wanda ya sai kare ka daga wannan cuta kenan kana mai kudirin Allah hannun shi kadai amfani da cutarwa take kuma kai kudirin cewa ba shi abokin tarayya subhanahu wataala sannan ka dada akan haka babu wani wanda zai yi ceto ko ma wane ne a gaban Allah sai in Allah ya bashi izinin cewa ya ceto idan Allah bai bashi izini ba ba zai yi ceto ba sannan wanda za a ceta sai in Allah ya yarda a cece shi in Allah bai so a ceci wanda za a ceta ba ko da ya bada izini ba za a cece shi na farko dalilin shi man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini wane ne zai ceto a gaban Allah face in ba da izinin shi ba babu sai in Allah ya bada izini a ceto haka masu yin ceton Allah ce wala yashfa'una illa liman irtada ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya so a cece shi kuma Allah ba zai yarda a ceci mushriki ba ko kuma kafiri ko kuma mai mummunan kudiri game da shi ba ina fata an gane wa annahu la ma'budu bi haqqin ghayruhu sannan ka kudirta cewa babu wani abun bauta bisa ga cancanta wanda ba Allah wa ghayru zalika da wani haka mimma yajibu min lawazim min lawazim ilahiyya daga cikin abubuwan da suke zamantowa wajibi wanda suke lazimta allantaka Allah yanan kaga malam nan ya nuna maka takaitawa yayi akwai ababen diyawa wanda bai ambata daga cikin abin da ya shafi kudiri kyakkyawa kenan wannan abin da ya shafi ibadar da ke da alaka da kudiri ibadar da ke da alaka da zuciya abin da zaka kudircewa game da ubangijinka duk wanda ya kudirce sabanin haka sai zamanto ba a kilga shi cikin kasan musulmi ina fatan mun gane duk wanda ya yarda akwai wani mahalicci tare da Allah kaga ya zan mushriki wanda ya yarda cewa akwai wani abun bauta banda Allah ya zan mushriki wanda ya yarda cewa eh za a iya kawancece ne addini kirista su yi kiristocin su menene laifin su yahudawa su yi addinin su na yahudanci menene laifin su bokaye su bauta ma abinda suke bauta ma menene laifin su musulmi su yi musulmcin su kaga wannan shi ma mushriki ne saboda ya yarda da abinda Allah ya rushe ya yarda da cewa wani Allah za a iya bauta mishi ina fatan mun gane kenan dole kudirin ka ya zama to kyakkyawa mala cewa minha lafdhiya na daga cikin kaso da nau'in bauta ibada ta lafazi وهي النطق بكلمة التوحيد wanda ita ce yin firici da kalma ta at-tauhid ita ce kalma ta la ilaha illallah faman i'taqada ma dhukira mala yace duk wanda ya kudirta abinda aka ambata walam yantiq biha sannan bai yi firici da kalmar la ilaha illallah lam yuhqan damuhu wala malu wannan ba za a kiyaye jinin shi ba ko dukiyar shi wannan shine nau'i na biyu daga cikin anwa na bauta bayan bauta ta kudiri sai bauta ta lafazi wanda bauta ta lafazi tana da yawa karatun alkur'ani lafazi ne bauta ce ta ibada ta faskan lafazi haka zikiri da abin da ke kama da haka umarni da kyakkyawa hani da mummuna ka faɗa ma mutum kalma da daɗa ka yi tawasi bil haq da tawasi bil sabr wannan dukansu ibada ne da suke da alaka da lafazi da firij babban mafi girma daga cikinsu firici da kalmar la ilaha illallah malaci duk wanda ya kudirta abin da aka ambata na kyakkyawan kudiri amma kuma bai yi firici da la ilaha illallah to wannan dukiyar shi ba za a kiyaye ta ba haka jinin shi ma ba za a kiyaye shi ina fata an gane wa kana ka iblis sai zamanto kamar iblis ne shedan fa innahu ya'taqidu at-tauhid iblis ya kudirta kadaita Allah a zuciyar shi ya san Allah bal wa yuqirru bihi ba ma haka ba yana tabbatar da cewa akwai Allah kama aslafna anhu kamar yadda bayani ya wuce game da shedan can baya ya mi bayani shedan ya nemi Allah ya jinkirta mishi zuwa tashin alqiyam ba yace rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun ya Allah ka jinkirta mini zuwa ran tashin alqiyam kaga ya riga ya san wa ya san Allah illa annahu lam lam yamtathil amra Allah amra Allah bis sujud sai dai kawai bai karbi umarnin Allah ba ta hanyar yin sujudi fa kafara sai ya kafarta kaga abin da yasa shedan ya kafarta ya yarda da Allah ya san Allah ya tabbatar da akwai Allah menene matsalar shi da Allah ya halicci annabi Adam da ƙasa sannan ya ce ma mala'iku gaba ɗaya su masa sujudi tare da shedan sai shedan ya kiye sujudi yana ganin fifikon shi akan annabi Adam saboda ya faɗa ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ne ka halicce ni da wuta shi kuma ka halicce shi da ƙasa ya ce ta yaya zan yi sujudi ga abin da ka halitta da ƙasa kaga yaƙi ya yi amfani da abin da la'ilaha illallahu ta ƙumsa sai ya kafarta kamar yadda ya faru ga abu talib wanda shi ya reni manzan Allah ya ba shi kariya ya kula da shi dukkanin kulawa tare da haka bai musulunta ba kuma ya san da cewa addinin annabi Muhammad shine mafi kyawun dukkanin addinai a doron ƙasa kuma ya faɗi haka amma tare da haka bai yi bautan ba kasancewa bai yi bautan ba duk da ya san abin ya yarda da shi ya tabbatar da cewa shine gaskiya kaga hakan bai sa ya zama mi ba bai sa ya zama mi ba musulmi sai mutu akan mi akan kafirci kaga ya san Allah ya yarda da cewa lalle addinin annabi Muhammad shine mafi alkhairin addini a doron ƙasa menene matsalar shi kawai bai bauta ma Allah ba game da shedan ya san Allah ya san akwai Allah ya yarda da Allah har a zuciyar shi menene matsalar shi bai bi umarnin Allah ba to haka shi ma qadi Abu Talib ya sani a ilmance kuma ya tabbatar ya tabbatar haka tunda ya ce walaƙad alimtu walaƙad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina yace haƙiƙan na sani lalle addinin annabi muhammad shine mafi alkhairin addinai a doron ƙasa da mutane suke menene matsala yace laula malamatu wal hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina in ba dan gudun zargi ba da ka same ni ina mai bin addininka abinda dai nake tsoro a rika zargina na bi addinin yara na saki addinin kakanni da iyaye sai mutu a kafir kaga ya riga ya san addinin annabi kuma ya yarda da cewa lalle addinin annabi shine mafi alkhairin addini a doron kasa me ya hana shi gudun zargi shi yasa ya mutu kafiri idan kaga sanin Allah da yarda da shi in dai baka bauta mashi ba zai amfana da kai ومن نطق بها wanda kuma ya furici da kalmar la ilaha illallah walam ya'taqid sai dai bai kudire abinda aka ambata ba hukina maluhu wa damuhu wannan za a kare mishi dukiyar shi da jinin shi kaga bambanci tsakanin farko na farko da na biyu wancan na farkon bai furici da la ilaha illallah dan haka ba a kiyaye mishi dukiyar shi da jinin shi wanga na biyu ya yi na farkon ya yi ƙuduri da la'ilaha illallah ya yarda da ita ina fatan kun gani ya santa ya tabbatar da haka sai dai bai faɗa ba ce la'ilaha illallah to wannan kaga ba za a ke duke shi ba ba za a ke shirin shi ba kuma in ya mutu akan haka kafiri ne na biyu ya faɗi la'ilaha illallah ya yi firici da ita sai dai kawai bai ƙudurce la'ilaha illallah a zuciya ina fatan kun gane wannan za a kiyaye mishi dukiyar shi kuma za a kiyaye mishi jinin shi wa hisabuhu ala Allah amma hisabin shi yana wurin Allah madaukakin sarki wa hukmuhu hukmul munafiqin hukumcin shi hukumcin munafikai tunda kaga munafiki tare da musulmi yake yayi furuci da la ilaha illallah da shi yake sallah da shi yake azumi da shi yana bada zakka bal ma tare da shi ake fita jihadi ayi gwagwarmaya da kafirai amma bai yarda da la ilaha illallah ba a zuci a baki ne yake fada saboda wasu maslaha da yake nema a kanshi zai samu dukiya idan aka dawo daga jihadi za a raba ganima kuma za a kilga shi a cikin musulmi ba za a kashe shi ba a zubar da jinin shi ba za a kwaci dukiyar shi ba sai zamna tare da musulmi yana faɗan la ilaha illallah amma bai yarda da ma'anarta a zuciya kaga wannan sifa ce daga cikin sifofin munafikai ba za a kashe shi ba ba za a kwaci dukiyar shi ba za a bar shi da ubangijin shi ne wanda ya san abin da ke boye abin da ke cikin zuciya ina fata an gani wannan shine nau'i na biyu daga cikin nau'ika na bauta bauta ta lafas wa badaniya nau'i na uku bauta ta gangar jiki nau'i na uku kenan shine bauta ta hanyar gangar jikinka kal qiyam kamar tsayuwa tsayuwa a sallah tsayuwar dare dan yin nafilfilu tsayuwa a arafa da abin da ke kama da haka war ruku da yin ruku'i was sujud da yin sujudi fi salati a cikin sallah wa minha as-sawm na daga cikin ibada da akan yi amfani da gangar jiki wurin aiwatar da ita akwai azumi wa fa'alil hajj da ayyukan haji wa tawaf da yin dawafi zagaye ɗakin Allah wannan duka nau'ika ne na bauta da akan yi amfani da gangar jiki wurin aiwatar da su da irin abin da ke kama da su fata dan jihadi fata dan yin wa'azi da nasiha da jawo hankalin mutane da abin da ke kama da wa maliya na daga cikin nau'ika na bauta bauta ta hanyar dukiya ka ikhraji juz'in min al-mal kama fitar da wani yanki na dukiya bai ma'ana zakka kenan imtithalan lima amara Allah ta'ala bihi dan yin ruko da abinda Allah madaukakin sarki ya foro da shi wa anwa'ul wajibat da nau'ika daban-daban na wajibi da akan yi amfani da dukiya wurin aiwatar da su wal mandubat da wanda suke na nafilfili ne fil amwal a cikin dukiyoyi wal abdan da jikkuna wal af'al da ayyuka wal aqwal da zantuka kathiratun malaci suna da yawan gaske lakin hadhihi ummuhatuha waɗannan su ne uwaye daga cikin bauta ya zano maka uwaye ne amma nau'i na bauta ababe ne masu yawa wanda babu wanda ya san adadin su sai malace wa idha taqarrarat hadhihi al-umur idan waɗannan al'amurra suka tabbata fa'alamtu ka sani an Allah ta'ala ba'atha al-anbiya'a alaihim salatu wassalam lalle Allah ya turo annabawa tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su min awwalihim tun daga na farkon su ila akhirihim zuwa na ƙarshen su yad'una al-ibada ila ifradillahi ta'ala bil ibada suna kiran bayu ya zuwa kadai ta Allah da bauta la ila ithbati annahu khalaqahum wa nahwihi ba wai sun zo bane dan su nuna ma mutane cewa Allah shi ya halicce su da abin da ke kama da haka sun zo ne dan su nuna muku ku bauta ma Allah shi kadai ba wai dan su ce muku Allah shi ya halicce ku ba shi ya sama shi ya kasa wannan sun riga sun san hakan ba su bukatan wannan abinda suke bukatar a gaya musu yaya ake bauta kuma waye cancanta da bauta kenan manzanni sun zo ne don su koya ma al'ummar su bautar Allah ba wai don su tabbatar musu ba cewa Allah shine mahalicci da abin da ke kama da haka idhum muqirruna bidhalik saboda su mushrikai sun tabbatar da haka Allah cewa shine mahalicci kama qarrarnahu kama yadda muka tabbatar da shi wa karrarnahu kuma muka yi ta maimaita shi walidha walidha qalu shi yasa manzanni suka ce ma mutanen su koko shi yasa mushrikai suka ce ma manzanni a ji itana lina abudallaha wahdahu yanzu ka zo mana ne don mu bauta ma Allah shi kadai kaga shi amsar da suka ba manzanni yana nuna cewa manzanni mi suka ce musa da suka zo eh ku ba na amsa a bauta dama Allah shi kadai tunda amsar su tana nuna me manzanni suka ce musu ta suka yi su musharkai ce ma manzanni suka yi kamar yadda Allah ya faɗa a jitana shin yanzu kun zo mana ne da sako daga wurin Allah lina abudallaha wahdahu dan mu bauta ma Allah shi kadai shi ke nuna ashe da manzanni suka zo ce musu suka yi ku bauta ma Allah shi kadai ai linufiridahu bil ibada shin wai dan mu bauta mu keɓance shi ne kawai da bauta wa na khussuhu biha mu keɓance shi da wannan ibada shi kadai duna alihatina ba tare da allolin mu ba falam yunkiru illa talabar rusul minhum ifrada ifrada al ibadati lillah ba abinda suka yi musu ba abinda suka yi inkari sai neman da manzanni suka musu cewa su kadai ta Allah kadai da bauta walam yunkiru walam yunkiru Allah ta'ala ba su yi musan cewa akwai Allah ba sun yarda da cewa akwai Allah wala qalu innahu la yu'bad kuma ba su ce ba lalle ba abotar Allah bal aqarru bi annahu yu'bad sun tabbatar da cewa ana bautan Allah an wa ankaru kaunahu yufradu bil ibada kawai abinda suka yi musu suka yi inkari cewa ana kadaita shi da bauta mun gane ko kenan su kafirai da mushrikai ba su yi musan cewa akwai Allah ba sun yarda akwai Allah ba su yi musan cewa kuma a bauta mishi sun yarda a bauta mishi menene suka yi musu suka suka inkari a kadaita shi shi kadai da bauta a'a dole sai an mai abokin tarayya akwai wani wanda ba shi ba da ya kamata a daidaita shi da shi wurin bauta shine matsalan mushrikan farko da su da manzannin su fa'abadu ma Allah ghayrahu shi yasa mushrike suka bauta ma wani Allah tare da Allah wa ashraku ma'ahu siwahu suka yi shirka tare da Allah da waninsa wattakhadhu ma'ahu andada suka riki kishiyoyi tare da Allah kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah kishiyoyi ai wa antum ta'lamuna annahu la nidda lahu tare da cewa kun san lalle Allah baya da kishiya idan kaga Allah ya zarge su ne da kishiyoyi da suka sami shi wanda lafazin kishiya yana nuna abin nawa ne ya fi ɗaya biyu ne sama da haka ina fatan mun gane kenan sun hada Allah da wani auren bauta ma'ala ce wa kanu yaquluna fi talbiyatihim lil hajj mushrikai sun kasance sukan faɗa yayin da suke talbiya a yayin aikin hajji a gashe musharkai suna mi ɗaya suna aikin hajji suna aikin hajji musharkai tun kahin annabi zo musu da musulunci suna aikin hajji suna ɗawafi an gane ko to sun kasance suna faɗa a cikin talbiyarsu yayin da suke aikin hajji suna cewa labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak labbaika la sharika lak Allah abin girmamawa la sharika lak ba ka da abokin tarayya illa sharikan sai fa wannan abokin tarayyar da huwa laka shi ma naka ne kage da suke talbiyas sabanin talbiyar musulmi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ba ka da abokin tarayya amma su mushrikai labbaik la sharika lak illa sharikan huwa laka ba ka da wani abokin tarayya sai wannan abokin tarayyan da dama naka ne shi din ba tun shi na shi ne don za ku haɗa shi da shirin bauta sai ku keɓance Allah shi kaɗai da bauta wa kana yasma'uhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda qawlihim la sharika lak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin su a yayin da suke cewa la sharika lak labbaika la sharika lak lalle Allah ba ka da abokin tarayya فيقول سي النبي يتشي قد قد أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك سي النبي يتشي sun ta Allah maɗaukakin sarki da dai sun bar wannan kalmar tasu da suke cewa sai abokin tarayyar da dama naka annabi ya ce da ma a ce daga nan suka tsaya labbaika la sharika lak da a ce ma su tsaya daga nan saboda idan suka tsaya daga nan sun ta Allah amma su sai dai abokin tarayyan wanda dama naka ne kaga sun Allah kishiya cikin bauta kaga wannan dalili ne da ke nuna cewa ashe suna bautan Allah sun yarda a bauta ma Allah abinda ba su yarda ba a kadaita shi da bauta dole sai sun mai kishiya ko abokin tarayya cikin bauta fa nafsu shirkihim billah billahi ta'ala iqrarun bihi ta'ala abinda malam sai yake so ya fito muku ku gane yace nafsin shirkar da suke yi da Allah shi ke nuna sun tabbatar da akwai Allah sun yarda kamar abokin tarayya da suka mishi shi ke nuna sun yarda da mi akwai shi da in ba su yarda da akwai shi ma ba za su mishi mi ba aboki to da suka rike aboki suka mishi kishiya shi ke nuna sun yarda da mi akwai shi matsalar su kishiya da suka mishi to kasancewa sun san akwai shi sun yarda a bauta mishi to kishiya da suka mishi shi yasa suka zamanto mushrikai kuma yarda da cewa akwai shi da yarda da cewa ana bauta mishi bai amfane su saboda sun mishi abokin tarayya ina fatan kun gane shi yasa mushrikan zamanin mu na yau sun yarda da Allah akwai shi sun yi imani da shi suna son annabi suna bautan Allah suna girmama manzan Allah matsalan su sun ma Allah kishiyoyi ne cikin irin ababen da ake ta Allah kun gane ko sun riƙe shehu cewa zai ceto su gobe gaban Allah sun riƙe shehu suna roƙon shi yayin da suka shiga cikin hali na kunci ko hali na tashin hankali sun riƙe wasu annabawa ko kuma kabarbarran wasu waliyai a matsayin abin tsanantuwa wanda za su isar da su a wurin Allah wannan shi yasa su ma ba su da bambanci da mushrikan farko ina fata kun gane duk da suna jin yawan wannan kalma suna jin wahalar ta suna ganin cewa an raina musu hankali amma hakika ce gaskiya ce sun yarda da Allah kowa ya sani duk masu bautar shehu na wallahi sun yarda da Allah idan ka ce musu shehu ya yi Allah in suna da hankali ba za su yarda ba ina fatan mun gane sai yan hakika da suka kai matuƙa da karshe wurin kafirci wanda suke fifitar da shehu akan Allah amma an ba su ba duk wani mai bautar waliyai da mai bautar kabarrai da mai bautar shehunai ya yarda da Allah kuma yana son Allah tare da shi ake sallah a yi aikin haji a yi azumi a yi duk wahalhalu na bauta menene matsalan shi menene ya kawo lalaci cikin tafiyarsa ya ma'alla kishiya daga cikin bayan shi yadda in ka shiga tsanani ka roki Allah haka idan suka shiga tsanani za su roki shi yadda ɗakin Allah kaɗai ake maɗawafi to za su yi zuwa su zagaye kabarin shi su yi ɗawafi a kan shi kaga matsalar su menene kishiyar su kama Allah Allah kare mai shirya da mu malace kama kala ta'ala kame da Allah madaukakin sarki yace ayina shuraka ukumul ladina kuntum taz'umun gobe alqiyama mushrike za su zo gaban Allah wanda suka bauta ma wasu koma bayan Allah suka raki wasu waliye koma bayan Allah da shehunne da wasu wanda suke kudurta cewa mutanen kirki ne suka bauta musu ga su ga Allah ga kiyama Allah zai ce da su ayina shuraka ukumul ladina kuntum taz'umun ina abokanan tarayya da kuka hada ni da su wanda kuke riyawa ina suke yau mulki duka ya kau ba mai mulki a wannan rana saiwa sai Allah ina suke abokan tarayya ina waliyan ina shehunnan ina wanda kuka rika kuma bayan Allah a nurin Allah Allah ke cewa qul ud'u shuraka'akum sai Allah ce da su ku je ku kira abokanan tarayya ku ja ku kira su thumma kiduni fala tunzirun koko Allah ke bada labari akan harshen wannan annabi ya ce ma mutanen shi kuli du'u shuraka'akum ku kira abokanan tarayya da kuka yi shirka da Allah da su sun makido ne sannan ku mana dukkan kaidin da kuka dama wala tunzirun kada ku daga mana kafa kar ku saurara mini kaga annabi ne ke gaya ma mutanen shi wagga magana sun kafarce ma Allah sun riki wasu kuma bayan Allah suna ganin cewa waɗannan mutanen a hannunsu akwai cutarwa akwai amfanarwa wanda bai musu daidai ba sun iya cutar da shi sun iya amfanar da shi sun iya kame lalaci cikin tafiyar kasuwancin shi da rayuwa sai annabi ya ce da su ku je ku kira wannan waliyan ku kira shehun nan ku kira waɗannan gumakan da kuke kudiri game da su cewa suna cutarwa suna amfanarwa sun maki duni sannan duk kaidin da kuka ga dama ku mini wala tunzirun kada ku daga mini kafa ku yi abin da kuke so ya san da cewa kaga allolin nan nasu ba su iya cutarwa ba su iya amfanarwa mala ce fa nafsu ittikhadhi shuraka iqrarun billahi ta'ala nafsin rika abokanan tarayya yana nuna tabbatar da yardarsa cewa akwai Allah ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب والنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى ما سبوتا ونن الله بسبوتا مودن كيشوي الله بسرسنا مسو بسكا كسكن تدكنس أورنسو ba su nemi kusanci a wurinsu ba ko kuma hanya ba su yi bakance zuwa gare su ba ba su yanka wani abin yanka zuwa gare su ba sai dai suna masu kudirin cewa waɗannan waliyan za su kusantar da su mafi kusanci a wurin Allah amma wai ba sun yi haka nan bai ba dan suna ganin cewa waliyan nan da shehunansu da ababen bauta sun yi tarayya da Allah wurin halitta sun yi tarayya da Allah wurin kashewa da rayawa sun yi tarayya da Allah wurin halitta su ko arzuta su daga sama zuwa ƙasa a'a kawai sun bauta musu ne suna ganin cewa kamun kafa ne muka yi da su don su sun yi kusa da Allah su kusantar da mu zuwa ga Allah kaga wannan kuma shine ainihin kafirci shine ainihin shirka wa tashfa'u lahum ladai ba su yi dukkan abin da suka yi ba na nau'in bauta zuwa ga ababen da suka bauta ma kuma bayan Allah sai dan su cece su gobe gaban Allah na zaka ji suna furuci suna gai wane ceton mu a muna yin haka ne dan shehu gobe kiyama ya cece mu a gaban Allah wani zai je gaban kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi cetanni annabi kama hannuna annabi riskanni kaga wannan da shirka bai dace in ma za ka faɗa game da ceto za ka ce Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda annabi zai cece su gobe kiyama wa ka roƙa Allah ya Allah ka sa ni ina daga cikin waɗanda annabi zai ceta kaga Allah ka roƙa sabanin ka ce ya annabi cetanni kaga wannan shirka ne ina fatan mun gani malace fa arsalallahu rusula Allah madaukaki ya turo manzanni ta'muruhum bi tarki ibadati kulli ma suwa siwa manzannin nan suna foran su da barin bautar wanda ba Allah wa tubayyinu anna hadha al-i'tiqad alladhi ya'taqidunahu fil andad batil kuma annabawan nan da manzanni su bayyana musu cewa wannan kudirin nasu wanda suka kudirce a cikin kishiyoyi game da Allah kudiri ne na shirme ƙarya ce shirme ne banza ne wa anna at-taqarruba ilaihim batil kuma su bayyana musu cewa neman kusanci da shehunne ko kabirai ko waliyai ko wasu salihai banza ne ƙarya ne in za ka neman kusanci ka nemi kusanci wurin Allah maɗaukakin sarki kar ka sanya ɗan tsakiya tsakaninka da ubangiji wa anna zalika la yakunu illa lillahi wahdahu lalle bauta da duk abin da aka ambata ba zai kasancewa ga kowa ba sai ga Allah shi kadai madaukakin sarki wa hadha huwa tauhidul ibada wannan shine kadai ta Allah ta fuskar bauta wa qad kanu muqarrina kuma su mushrikai sun kasance sun tabbatar da hakan kama arafta fil asl rabi kama yadda ka san hakan a cikin asali na hudu wanda ya gabata bi tauhidur rububiyya ta hanyar kadai ta Allah da tauhidin rububiyya wa huwa anna Allah huwa al-khaliq wahdahu war raziq wahdahu wannan tauhidin rububiyya shine lalle Allah shine mahalicci shi kadai kuma shi ke arzatawa shi kadai wannan mushrikai sun yarda da wannan tare da haka ba su karbi sunan musulmi ba ba su shiga musulunci ba kasancewa su da su yarda da abota ma Allah shi kadai ba malaci wa min hadha daga wannan ta'arifu zaka sani cewa أن التوحيد الذي دعتهم إليهم الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة da wannan za ka san cewa lalle tauhidin da manzanni suka kira mutanensu zuwa gare shi tun daga farkon manzanni shine annabi nuh alaihi salam ila akhirihim zuwa ga karshen su shine annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa tauhidul ibada shine tauhidi na kadai ta Allah ta fuskar bauta walidha saboda haka taqulu lahum ar-rusul manzanni suke ce ma mutanen su Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah shi kadai u'budullaha ku bauta ma Allah shi kadai malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abun bauta a matsayin Allah wanda ba Allah ba malai ce wa qad kana al mushrikuna mushrikai sun kasance minhum man ya'budu al malaika daga cikin su akwai masu bautan mala'iku wa yunadihim inda shada'id kuma za ka ga suna kiran mala'iku yayin da suka samu kansu cikin tsanani da kunci wa minhum man ya'budu ahjaran wasu daga cikinsu akwai masu bautar duwar watsu wa yahtifu biha inda shada'id za ka ga yana kuwa yana kiran wannan duwatsun yayin da ya samu kanshi cikin kunci wa hiya fil asli suwaru rijalin salihin kanu yuhibbunahu wanda asalin wannan duwatsun hotanni ne na mutanen kirki da suka kasance a da suna son su suna girmama su so yake gaya maka menene asali na bautan masu bautar dutsi da gunki ba a bauta ma gunki da dutsi ba a farko abin da aka fara yi an yi gumkin ne domin ya tuna musu mutanen kirki su dage wurin bautar ubangiji ai farko wanda suka fara haka mutanen annabi nuhu ne sun san da cewa akwai salihan bayu tare da su wadkin nan da suwa da yaghutha da ya'uqa da nasra kinnan mutanen kirki ne waliyan Allah ne shehunne ne salihan bayu ne a zamanin su an san su da bauta an san su da takawa da tsoron Allah kowane akwai majalisin shi da yake bauta a cikin shi kowane akwai wurin da yake bance dan bauta ga Allah to zamani na tahe sai mutanen nan suka zo lokacin sai suka mutu da suka mutu sai mutane suka yi shawara me zai hana mu zo mu yi gumkin su da hoto irin nasu ba dan komai ba dan idan muka gansu sai su tana mana irin kokarin da suke wurin bautar Allah mu ma sai mu tashi mu bauta mu Allah haka da farko suka yi aka zo aka yi daidai inda malam wani ke zama da shehu wani sai aka yi hoton shi da gumkin shi wani ma aka je aka yi nashi wancan ma aka yi nashi ba dan komai ba dan su tana ta musu yadda suke bautar Allah su ma su yi kishi su bauta mu Allah hakan na tafiya na tafiya har jahilci ka tutu a cikinsu aka koma ana bautan wannan gumaka kuma bayan Allah wannan shine asalin masu bautar gumki kenan asalin su mutanen kirki waliyan Allah ne amma ƙarshe sai aka dinga bauta musu kuma bayan Allah irin yadda yau zaka ga mutum ya kafa shehu ya rataya shi wani shehu ma ba mutanen kirki bane kawai shine ke kudurta cewa mutanen kirki wani shehu kuma mutanen kirki da mutanen Allah ne amma sai kaga yau da gobe ta sa yana ganin cewa rataye hoton wannan shehu ya iya ka maka ci gaba da cin sa'a da kuma walwala cikin harkar rayuwar ka ko arzikin ka wasu ma hoton suke jikawa a cikin ruwa su sha suna masu kudirin zai amfanar ko ya kare daga wata cuta kaga tun ana ganin cewa shehu ne ana girmama shi ana ganin sai ya kai kuma daga baya ana mi ana bauta ana bauta mishi kuma bayan Allah shi yasa malai yake cewa asalin wannan gumakan suwaru rijalin salihin hotannin wasu salihan bayu ne kanu yuhibbunahum wanda da mushrikai suna son su wa ya'taqidu wa ya'taqiduna fihim suna masu kudiri a cikin wannan waliyan falamma halaku sawwaru suwarahum tasalliyan bima biha lokacin da wannan shehunan da salihan suka mutu sai suka yi hotannin su da gumakan su tasalliyan dan doke kewa biha da wannan hotannin falamma tala alaihimul amal lokacin da zamani ya yi tsawo abaduhum sai suka bauta musu koma bayan Allah sun mazada al'amadu tulan sannan zamanin ma ya daɗa yin tsawo fa'abadul ahjar har suka kai suna bautar duwatsu kaga asalin abin da ya kai su bautar duwatsu kenan ba da ce wa minhum man ya'budu al-masih wa minhum man ya'budu al-masih daga cikin mushrikai akwai masu bautar Isa dan dan Maryam sun kudurta cewa dan Allah wasu ma suna ganin Allah wa minhum man ya'budu al-kawakib daga cikin su akwai masu bautar taurari wa yahtifu biha inda shada'id zaka ga yana kiran taurarun nan yayin da samu kashi cikin kunci da damuwa fa ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ya turo annabi Muhammad tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya du'uhum ila ibadatillahi wahdahu yana kiran su ya zuwa bauta Allah shi kadai bi an yufriduhu bil ibada ta hanyar su kadai ta Allah da bauta kama afraduhu bir rububiyya kama yadda suka kadai ta shi da kasancewa shine mahalicci yadda suka yarda cewa shi ke halittawa shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke amfanarwa shi ke cutarwa to haka su yarda da cewa shi kaɗai ne abun bauta ba shi abokin tarayya yadda ya kaɗai ta wurin wannan ayyukan shi kaɗai haka ya kaɗai ta da a bauta mishi shi kaɗai subhanahu wa ta'ala bi rububiyyatihi lis samawati wal ard kamar yadda suka yarda da cewa lalle shine mahaliccin sammai da ƙasa wa an yufriduhu bi ma'ana wa an yufriduhu bi kalimati la ilaha illallah kuma su kadaita Allah da kalima ta la ilaha illallah mu'taqidina li ma'anaha kuma suna masu kudirce ma'anar la ilaha illallah amilina bi muqtadaha suna masu aiki da abinda la ilaha illallah ta kumsa wa alla ya'budu ma Allah ahada kuma su bauta ma kada su bauta ma wani Allah tare da Allah shi ne abinda annabi ya zo domin ya sanar da su cewa su ta Allah shi kadai da bauta irin yadda suka kadaita shi ta fuska halitta ta fuska samarwa ta fuska kashewa da rayawa su kadaita shi da la ilaha illallah su san ma'anarta su yi aiki da abin da ta kumsa kada su haɗa Allah tare da wani wurin bauta qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa lahu da'watul haqq bauta da gaske ta tabbata ga Allah ba wani abun bauta sai shi kadai wallazina yad'una min duni lalle wanda suke kiran wani wanda ba Allah ba suke roƙon shi suna kuwa da shi yayin da suka samu kansu cikin wani hali la yastajibuna lahum bi shay Allah ce ba za su karba musu da wani abu ba aga Allah ya kore amsawar wanda ake kira wanda ba shi ba duk wanda zaka kira wanda ba Allah ba Allah ya ce ba zai karba maka ba wane ne ya cancanci a roƙe shi a kira shi shi kadai Allah ya ce shi kadai lahu da'watul haqq kira na gaske roƙo na gaske a amsa maka sai Allah duk wanda zaka kira ko ka roƙe shi wanda ba Allah ba Allah ya ce ba za su iya karba maka da komai ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini ga Allah ne kadai ya kamata ku dogara in dai da gaske ku masu imani ay min sharti sidqi malaci na da cikin sharadi na imani a shart min sharti sidqi fil iman na daga cikin sharadin gaskiya a cikin imani billahi da Allah Allah ya tawakkalu illa alai kada su dogara ga kowa sai ga Allah wa an yufriduhu bitawakkul su kadaita shi da dogaro kama yajibu an yufridu an yufriduhu bil du'a kama yadda yake wajibi ne su kadaita shi da roƙo wal istighfar da neman gafara wa amara Allah ibadahu an yaqulu iyyaka na'budu Allah madaukakin sarki ya fori bayan shi su ce iyyaka na'budu kai kadai muke bauta haka Allah ya fori bayan shi kesa wannan kalma musulmi yana yawan maimaita shi a yini a cikin sallolin shi iyaka na abudu wa iyaka na sa'i kai kadai Allah muke bauta kuma kai kadai muke neman taimako a wurin haka ma'ana wannan kalma take malaci wala yasduqu qailu hadha mai fadar haka ba zai yi gaskiya ba illa idza afrada al-ibadata lillahi ta'ala sai yayin da ya keɓance bauta ga Allah shi kadai lokacin ya yi gaskiya idan ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in amma kana fada iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kana kiran wani wanda ba Allah ba wannan shi ke nuna ƙaryar faɗaka iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wa illa an ba haka ba malaci kina malaci ba abin da zai gaskata faɗaka iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai lokacin da ka keɓance Allah da bauta shi kaɗai wa illa an ba haka ba kana kaziban sai kasance mai faɗatta makaryaci ne manhiyan an ya kula hadhihi kalima kuma abin a hannun shi ne game da faɗan wannan kalma iz saboda ma'anaha ma'anan wannan kalma na khussuka bil ibada muna keɓance ka ne da bauta wa nufriduka biha muna ɗayanta ka da bauta duna kulli ahadin ba tare da kowa ba wa huwa ma'ana qawluhu shine ma'ana faɗa Allah da yace fa iyaya fa'budun ni kadai ku bauta mini wa iyaya fattaqun ni kadai za ku ji tsoro wannan shine ma'ana kalima ta la ilaha illa Allah kenan ya zamanto Allah shi kadai ne abun bauta kuma shine ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba ta gaskata sai ya kasance kana keɓance Allah da bauta duk lokacin da ka hada Allah da wani a cikin bauta to yana nuna ƙaryar faɗaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in malaci lima urifa min ilimin bayan na daga cin abin da aka sani na ilimin albayan wani bangare daga cikin ilimin balaga ما ليتشي أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر gabatar da abin da haƙƙin shi ne a jinkirtar da shi wannan yana nuna kaɗaituwar abu kaga iyaka na abudu abin da ya kamata a ce na abudu iyaka muna bautanka ne amma sai Allah ya ce iyaka sai da ya fara da kanshi ce kai kadai na abudu muke bauta mu abin da ya kamata a ce na abudu iyaka sai aka ce iyaka na abudu a ilimin balaga cikin karkashin ilimin bayan idan aka gabatar da abin da shi ya kamata a jinkirtan a jinkirtar da shi wannan abin yana fa'idantar da cewa abin nan shi kadai ake yi ma keɓance abin nan ga Allah kenan faɗaka iyaka na abudu kai kadai Allah muke bauta yana nuna ba bauta ta kadai ta ne kadai ga Allah madaukakin sarki ba shi abokin tarayya ai la ta'budu illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah wala ta'budu ghayrahu kar ku bauta ma wani shi wala tattaqu illa Allah kada ku ji tsoro sai Allah sai Allah shi kadai wala tattaqu ghayrahu kada ku ji tsoron wani shi kama fil kashaf kama yadda yazo a cikin tafsiri na al kashaf malaci fa ifradullahi ta'ala bi tauhid al ibada ku sani ta Allah da tauhidin bauta la yatimmu illa bi an yakuna du'a'u kulluhu law ba zai tabbata ba ko ya cika sai ya kasance roƙo da addu'a gaba ɗaya ga Allah kaɗai kuke wanne da'u fi shada'id kuma sai ya kasance ba kowa kuke kira ba yanda kuke shiga cikin tsanani sai Allah shi kaɗai warraha'i ko kuma ba kowa kuke kira ba a cikin samun kai cikin yalwa sai Allah bi ma'ana in kun shiga tsanani ba ku kiran kowa sai Allah in kuna cikin hali na yalwa da hutawa ba ku kiran kowa sai Allah la yakunu illa lillahi wahdahu hakan ba zai kasance ba sai ga Allah shi kadai wal istighatha neman agaji wal isti'ana da neman taimako billahi wahdahu ga Allah shi kadai ake yi wal luju'u ilayhi da komawa zuwa gare shi wan nazru lahu wan nazru da bakance ga Allah wan nahru lahu ta'ala da kuma yanka dan Allah madaukakin sarki wa jami'u anwa'il ibadat da dukkanin nau'ika na bauta min al-khudu'i na risnawa da kaskantar da kai wal qiyami da tsayuwa tadhallulan lillahi ta'ala domin kaskantar ga Allah da kai ga Allah madaukakin sarki war ruku'u da yin ruku'i was sujudi da yin sujudi wat tawaf da yin dawafi wat tajarrudi an thiyabi da fidda tufafi yayin da ake aikin hajji kenan sai dai wannan abin da za ka laulayawa a jikinka walhal da yin aski kolo kenan wattaksir da masu yin saisaye kullihi la yakunu illa lillahi wa lillahi azza wa jal ba zai kasance ba duka sai ga Allah madaukakin sarki shi kadai idan kaga ya zano maka nau'ika daban-daban na bauta ya nuna babu wanda ya cancanci wannan nau'ikan na bauta sai Allah guda ɗaya shi kadai subhanahu wataala kenan shi ke nuna maka ba a roƙon wani wanda ba Allah ba yayin kunci da yayin samun kai cikin yalwa Allah shi kaɗai ake kira da biyan bukata ba a ɗawafi a wani wuri in bawa in ba ina ba can ɗakin Allah ka'aba kuma dan Allah madaukakin sarki ba za ka je ka zagaye wani kabarin shi ba ko wani wali ko wani abin da ke kama da ka ko da ko kabarin annabi ne daga cikin annabawa an gane ko haka ba za ka yi saisaye ba ko kolo yayin aikin hajji sai don Allah maɗaukakin sarki duka wannan nau'ikan ibada akan kaɗaita Allah ne subhanahu wata'ala da su mala ce man fa'ala shay'an min zalika li makhluqin duk wanda ya aikata wani abu daga cikin abin da aka ambata na nau'ikan bauta ga wani abin halitta hayyun abin nan rayayye ne aw mayyitin ko matacce ne aw jamadin ko wani abu ne wanda bai da rai aw ghairihi ko wani shi faqad ashraka fil ibada hakikan yayi shirka cikin bauta duk wanda ya dauke nau'i ɗaya daga cikin nau'ikan bauta mu dauke sujudi duk wanda ya sujudi zuwa ga kabarin wani shehu ko wali ko kabarin annabi sawa'un annabin da ran shi ko bayan ya mutu sawa'un waliyin da ran shi ko bayan ya mutu sawa'un a kabari yayi ko wata bishiya ko wani abin da ake girmamawa to wannan yayi shirka da Allah madaukakin sarki ko ya zo ya ma wani ruku'i don girmama shi wannan ma ya shirka da Allah ba wanda ake dukawa a yi ruku'i don girmama shi sai wa sai Allah shi ke nuna kuskuren masu gai da malamansu a wannan lokacin da muke ciki wanda sai ya rasa na ya duka don girmama malam wannan kuskure ba wanda ake dukawa don girmama shi sai wa da kuma baya da kishiya baya da abokin tarayya sahabbai sun kasance suna gaida manzon Allah su yi sallama su yi musafaha da shi ba su kasance suna mashi ruku'i ba ko sujudi in ku akwai wani mai girma da yake da kima a idanun mutane a wurin Allah bai yi kaman manzon Allah to bai dace ba amma wani ruku'i ko sujudi dan girmama shi Allah kadai ake ma ruku'i ko kuma sujudi yana irin gaisuwan nan da mutane suke dan girmama malam kuskure mutum ya zo ya ruku'i sai ya duka ya ba malam hannu wani ma bai iya ba malam hannu zai hada hannun shi ne amma sai ya ruku'i ya duka ko iyaye da suka aika wannan kuskure kuma da haka zaka zo suna tuhuma ahlus sunna cewa ba su girmama uwaye ba rashin girmama uwaye bane ba rashin girmama su bane dan ka hana haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah a gare su bai nuna ka ka ka kaskantar da su ko ka walakantar da su girmama su ne ka bi Allah kai da'a ga Allah ba a musu sujudi ba a musu ruku'i dan girmama su wannan ababan na Allah ne shi kadai ba a yi ma kowa sai Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u مع الله أحدا مالتي وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه كما دوان دير دا أنا مش ونن بوتر تو يا زمن تو ألم ما سبوتا مش دوان دير زمن أنا مي سجوتي أنا مش ركوئي an gane ko ana yin yanka dan shi ana yin wasu al'amura na ibada dan shi to wanda suka bauta mishi suka yi wannan abin zuwa gare shi sunan su mi eh sun yi mi sun yi shirka ne abin da kama shako kuke koyi ne sun yi mi sun yi shirka saboda sun ɗauki ibada sun ba wani Allah wanda ba Allah shi kuma wanda ya yarda a mishi hakan ya zama mi Allah masu bauta mishi su mushrikai shi kuma mi Allah su da suke bauta shi ne malaki su yi bayyana muku kenan duk wanda ya zamana ana sujudi ana ruku'i gare shi dan girmama shi to wannan ya mai da kanshi Allah abun bauta wanda suka mishi haka sun yi shirka da shi sai rike shi Allah abun bauta shi yasa bai dace ba kaga mutum dan yana girmama kai ruku'i sai ka hana shi kamar tsawa ka nuna cewa ruku'i Allah kada ake mashi mutum zai yi sujudi a gare ka kamar tsawa ka hana shi ka bayyana mashi illa yin sujudi ga wani wanda ba Allah amma kai shiru ka kyale ana maka sujudi ana maka ruku'i ka yarda da cewa kai ne Allahn su abun bauta kuma bayan Allah sawa'un kana malakan duk guda ne abinda kuke bauta mala'ika ne aw nabiyyan ko annabi ne aw waliyan ko waliyi ne aw hajaran ko dutsi ne aw qabaran ko kabari ne aw jinniyan aljani ne aw hayyan rayayye ne aw mayitan ko matacce wa sara al'abidu bi hadhihi al'ibada أو بأي نوع منها عابدا لهذا المخلوق سي كسانشي مي بوتر ونن الأمر دا نوع كم بوتا يا كسانشي مي بوتر ونن أبابا ديكي بوتا kenan duk wanda yake gabatar da nau'i ɗaya daga cikin nau'ikan ibada zuwa ga wani Allah to sai ya kasance shi yana bauta ma wannan wani Allah in ko wanda ake ma ya yarda da wannan bautar shi ma ya da'awa ilahantaka ya zama daguti kenan to mala ce ya kasance duk wanda ke haka ya kasance mushriki ne da Allah madaukakin sarki wa in aqarra billahi koda ko ya yarda da Allah wa abadahu kuma ya bauta ma Allah fa inna iqraral mushrikin billah saboda yardan mushrikai da suka yi da Allah wa taqarrub wa taqarrubuhum ilayhi da kuma neman kusanci da suke ga Allah lam yukhrijuhum an shirk wannan bai fitar da su daga shirka ba mushrikai sun yarda da Allah suna yin wasu ibadun ma zuwa ga Allah amma sun musu kishiyoyi ne to kasancewa sun musu sun ma Allah kishiyoyi bautan da suka ma Allah da yardar da suka yi da shi ba zai amfane su wa an wujubi safki dima'ihim hakan ba zai hakan ba zai lam yukhrijuhum an shirk hakan ba zai fitar da su daga barin shirka ba wa an wujubi safki dima'ihim hakan ba zai sa a kare jinanan su ba wa sabi zararihim hakan ba zai hana a ribanci zuriyarsu ba a maida su bayu wa akhdhi amwalihim ghanimatan hakan ba zai hana ba a karbi dukiyarsu a matsayin ganima abin da yake so ya nuna muku matukar akwai shari'a ta musulunci akwai jagora na musulunci za a yi jihadi fi sabilillah irin wannan mutanen da suke hada wani Allah tare da Allah cikin abin da yake haƙƙin Allah ne bai hana a yaƙe su a karkashe su a zubar da jinin su a kwace dukiyoyin su ƴaƴansu su zan bayu a hannun musulmi saboda ba su bauta ma Allah shi kaɗai ba sun tara shi da wani auren bauta kaga manzo Allah haka ya da mushrikan makka sun yarda da Allah bal ma sun yarda da bauta ma Allah matsalar su ba su yarda ba a kaɗaita shi da bauta to hakan kuma bai hana manzon Allah ya yaƙe su sai da yaƙe su ya karkashe su aka bautatar da wasu aka kwace dukiyoyinsu a matsayin ganima ga musulmi da musulunci qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ana agana shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatuwa abokanan tarayya yayin da aka yi shirka da ni la yaqbalu Allahu amalan shurika fihi ghairu Allah bai karba aikin da aka hada shi da wani shi a cikin wannan aiki wala yu'minu bihi man abada ma'ahu ghairahu haka ba zai imani da Allah ba duk wanda ya bauta mu wani Allah tare da Allah ina ganin za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi wa assalamu alaikum wa rahmatullah